بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaqa da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaqa da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadi ya tsira gare mu duniya da lahira yau muna juma'a sha shida ga jumadal ula hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam dubu da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da biyu ga watan biyu miladiyar annabi isa alaihissalamu 2018 mun kwana a cikin kitabun zakati littafin da ke magana akan hukunce-hukuncen zakka hukuncin zakka fadalanta da duk abin da ke da alaka da ita shine sadaka sadaka na da alaka da zakka iyaka wannan dole ne a yi wannan kuma ganin dama ne abinda ya bambanta sannan ita kuma wannan tana da dokoki da ƙa'idodi wannan kuma an baka yadda duka ka dama kai to muna cikin wannan kitabun zakati a babin babu zakati al'aqaribi na muke ciki ba mu iya da hadisin babin ba sai lokaci yayi don haka za mu ci gaba حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد وابن اسلم عن اياس بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحان او بدر الى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وامرهم بالصدقه فقال ايها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما ذلك يا رسول الله قال تكسرنا اللعنة وتكفرنا العشيرة ما رأيت من ناكسات عقل ودين أذهب لحب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة بن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال أي أي الزيانين فقيل امرأة بن مسعود قال نعم إذنوا لها فأذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بصدقتي وكان عندي علي لي فرأيت أن تصدقنا أن أتصدق بهبه فضع بن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم
حدثنا حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعد الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما ذلك يا رسول الله قال تكفرن اللعن وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات أقل ودين أذهب لب الرجل الحاذم من إحداكن يا معشر النساء ثم انصرف فلما سار إلى منزله جاءت زينب امرأة بن مسعود تستعدن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال أي الزيانب فقيل امرأة بن مسعود قال نعم ائذنوا لها فأذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي كلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم wannan hadisi imam al-bukhari ya ce haddathana ibn abi maryam ibn abi maryam ya zantar da mu qala ya ce akhbarana muhammad ibn ja'far yace muhammad ibn ja'far ya ya ba mu labari qala ya ce akhbarani zaid yace zaid ya ba ni labari anan ya muku karin bayani bayani akan wani ne zaid ne shine zaid ibn aslam an iyad ibn abdullah ya karbo daga iyali ko ya ji daga iyad ibn abdullah عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يا كربو دغ أبو سعيد الخدري يد الله تبت غريشي خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند أبو سعيد الخدري يجي مزال الله صلى الله عليه وسلم يا فتو في أضحى يا مكفر وأضحى أضحى أو فطري أسلر ليا إيد الليا كده أو فطر كوكما إيد sallar azumi eh duk da wasu malamai sun ce ba a cewa karamar sallah saboda duk abin da yake sha'ira ne daga sha'irul sha'irul islami wato ba a son tasgiri shi a saddara shi eh sai a ce fitrin idin sallar azumi to manzo Allah sallallahu alaihi ya fito ilal musalla zuwa masallaci idi sun man sarafa da ya ƙara sallah an ƙare sallar idi anan rawi na shakka shin sallar layyace idin sallar layya ne ko ko idin sallar azumi ne da ka sai kawo shi da au yana shaka to kowanne ne dai ya kawo shi ya kuma samu dacewa da ka falon sun man sarrafa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara sallah fa wa'adan nasu yi ma mutane wa'azi wa amarahum bis sadaqa yayi musu umurni da su yi sadaqa sadaka tana tana bice fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala sadaka wata ajiya ce wadda kama manci da ita lokacin da za ka ga Allah lullunka sakamakonta don haka Allah na nufin bayansa da alkhairi sai shar'anta ai sadaka abinda mutum zai bayar fa ba komai bane ba wani abu bane amma inda zai ga sakamakon shi a wajen Allah zai san dudduke shi ma da ya bada ita sadaka da ya ga abin da Allah ya tanadar mashi akan mudu ɗaya na sha'ir in ya bai saboda Allah. Rabin tiya, wagga rabin tiya ta dawa ko ta masara ko ta shinkafa, da mutum zai ga abin da Allah zai mai sakamako da shi, zai ga ina ma duk abin da ya mallaka ya bayar. Domin watan dukiyarka gaba ɗai in ka ajiye ta, sai ka ga dukiyarka ce. amma abin duk da yake cikin aljihunka da abin da yake banki da abin da yake a safe-safe da abin da aka ajiye a ma'ajiya a sto-sto wannan duk sunanka mai ajiya ne mai ajiya ne imma dai kana ajiye ma masu shaguna ne e masu shaguna kake ma'ajiya saboda nan sunan wa'annan kudaden na bukata to bukatar ka ta wuce shago ta wuce kasuwa ba ta wuce kasuwa ba kaga ashe masu shaguna ne kake aje ma wannan kudin aljihunka kana ta kumune su kana tattare su kana komi amma kudin masu shaguna ne o lokacin da zaka je da bukata su zaka dauko ka basu a lokacin da kake raye kenan in ko bayan wafati na magadan kene yanzu ko da suke nan na magadan duk wanda bukatar ka bata rutsa da shi ba na magadan wanda bukatar ka ta rutsa da shi na masu shaguna ne to ina naka yake naka wanda ka ba Allah wanda za ka je ka sarka lomar da ka sa a bakin almajiri ita ce taka naira goma da ka ɗauko ka ba almajiri ita ce taka wani abin da ka gina wa Allah gida masallaci makaranta rijiya dasa itace wannan duka shine naka to kaga wancan dai ba naka ba to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa amarum bis sadaqa ya umurce su da yin sadaqa fa qala ayyuhan nas tasaddaqu maza Allah sallallahu alaihi ya ce ya ku mutane ku ta sadaka ko da yaushe famarra ala nisa'i faqal sai yazo wajen mata faqala yace in an tuna hadisin wanda ya ta gabata can a kitabu ko abwabul aidain ya ta gabata annabi sallallahu ya ga cewa kamar lam yusmi'in nisa'a hudubar da yayi mata ba su ji ba to sai yazo wajen gungun mata inda suke dan yadda za su ji to sannan ne da yazo ya ce ya ma'sharin nisa'i ya ku jama'ar mata tasaddaqna yi kokari ku ta sadaka ku yi kokari ku ta sadaka fa inni ra'aytu kunna aksar ahli nari da na je gadi a wuta na ga mafi yawa ɗan wuta mata ne mata sun fi yawa a wuta fa qulna wa bi madhalika ya rasulullah sai matan nan suka ce ya rasulullah me ya kawo haka me yasa saboda me saboda san dalili su kauce abinda za a kauce ma abinda suka ki aikatawa su aikata domin su kare kansu daga shiga wuta sai ka ce fabima me yasa mata suka fi yawa a wuta to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce qala ce tukusirna la'na wa takfurna al'ashira yace kuna da wata dabi'a yawan tsinuwa in mace ta baci tsakanin ta da danta sai la'anta sai tsinuwa tsakanin ta da khadiminta sai la'anta sai tsinuwa tsakaninta da kishiyarta sai la'anta sai tsinuwa tsakaninta da makocinta sai la'anta sai tsinuwa wata ma tsakaninta da mijinta sai la'anta don haka tuksirna la'ana kuna yawan la'anta miyagun maganganu na batanci suna yawan fitowa daga bakunan wannan na daga cikin abin da ya kai kuta ko ya kai mafiya yawancin kuta sannan wata kafurnal ashira ga saurin butulci yanzu yanzu ammanci in an tuna can a kitabul imani ko babun duna kufrun duna kufre kafirci hawa hawa ne in an tuna can a kitabul imani mun karanta wannan aka ce ya rasulullahi kafirai ne sun kafirce ne manzo Allah ya ce a ba kafirci irin wancan ba a yakfurnal ashira suna da saurin butulci ga zama tare duk yadda zaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ka yi shekara da shekaru kana kyautata mace rana ɗaya in an samu kasawa za ta ce ma ra'aitu minka khairan yi wata tsaya ka taɓa yi ba duk abin da ya bai taɓa yi komi ba saboda me saboda hali ne annabi sallallahu alaihi wasallam haka halin ku yake kuna mancewa duk kyautatawa da za a muku ta shekaru da wani laifi ɗaya ko kuma da wani kasawa ɗaya wataƙila ma ba laifin ba ne a kasawa ce yanzu wanda ke yin abin da ba dole ba shekara rana ɗaya sai ya kasa biyu wannan abin da ba dole ba ba laifi ne ba sunan shi laifi ba sunan shi dai kasawa misali to ko a kasawa sai su yi butulci to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا يا معشر النساء زال الله صلى الله عليه وسلم يتشي كنا دون حلي بان تبغنين من ناقصة أقل ودين ما ستو يين حنكلي ga gajeren tunani ba tunani sannan ga nakasa a fannin addini nakasa a sashen addini tana da wasu da yawa nakasa yana daga ciki dai za ka ga cewa akwai lokacin da masu sallaga a zuwan ibadati an ce a ta dakata ba a son ta yi ta dakata ba a son sallah in ta yi ta yi lagi ba sallah wace a zuwan ibadati to kaji irin yanayin take ciki sannan kuma shaidarta ɗaya ba ta tsaya a matsayin shaidar namiji kai akwai abubuwa dai da yawa tana da rangwame na wajen addini kaga mai irin wannan ga tauyayyen hankali gajeren tunani ba hangen nesa da sauransu za ka isko ko ta kai tsohuwa akwai lokacin da tunaninta da tunanin matashiya bai da bubanci saboda na kisati akli tauyayyen hankali ma'ana tana da gajeren tunani to manzo Allah sallallahu ce ban taba ganin mai tauyayyen hankali mai kuma karancin addini amma a zahaba lilubbin rajulil hazin min idakun amma in suka kada mutumin da yake mai tsananin wata damara to kai ka ci ba shi bane kasa akwai mamaki naqisatu aqlin wa dinin amma azhaba li lubbir rajulil hasil komi matsayin mutum ko a mulki ko a sarauta ko a kwarewa ko a gogewa ta duniya ko a ilimi ko a wayewa to za ka ga ya koma dodo wajen ɗina kudu sun tafi da hankali shi sun rikita shi annabi sallallahu alaihi ya san bayan Allah sosai eh annabi sallallahu alaihi ya yana misalin bayan Allah kai ka san annabi ya san bayan Allah duk mata ne fa annabi sallallahu alaihi yake bayanin su saboda babu wanda babu wanda ba zai shiga damuwar su ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi ke nuna wake ba wanda ba zai shiga damuwar su yace azhaba mafi tafiyawa da hankalin hazimin wanda yake mai dabara min hidakunna watan fiye da ɗaya daga cikin ku ya ku mata kuna da ɗaya daga cikin wannan ɗabi'ar ku sun man sarrafa nabi sallallahu ta'ala sallam sai ya juya falan ma sara ila manzilihi ja'at zainab lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi koma gida sai zainab ta taho imra'atu ibn mas'ud mata abdullah ibn mas'ud tasta'zinu alai tana neman izinin ta shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tasta'zinu alai faqila sai aka ce ya rasulullahi hadhihi zainab ya rasulullahi wannan zainabu ce faƙala ya ce ayyus zayanibi daga cikin zainabun wace zainaboban wace don zainabu zainabu muna da su da yawa shine ma'ana akwai zainabu zainabu da yawa to daga zainaboban to wace ayyus zayanibi faƙila imra'atu ibn mas'udin aka ce mata abdullahi ibn mas'udin an ce ra'ida ana ce da ita ra'ida wasu ka ce ita ce kamar da ibn abdulbar ya kawo akwai saɓani wasu ce ra'ida ita ce zainabun duk da ita ce domin ba a san yana da wata mata ba zamanin annabi sallallahu ta'ala sallam in ba zainabun nan ba kuma ita ce ra'ida amma wasu sun ce daban-daban ne matan ra'ida din daban ita kuma zainabun daban amma magana farko ta fi karbuwa ibn abdulbar sauransu sun yi bayanin wannan sabani to shine sai aka ce mata Abdullah bin Mas'udin fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na'am i'izanu ku i'izzi i'izanu idan wani ya kawo shi da kasra ta zalu amma afsahu i'izanu ku yi mata izini ku yi izini laha gare ta ta shigo ma'ana ku ba ta izini ta shigo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam فأذن لها أكيمة إذني قالت يا نبي الله يا أنت من الله إنك أمرت اليوم بالصدقة يا رسول الله يو كاي أمرني أي صدقة كاي وأزي أي صدقة كاي أمرني أي صدقة وكان عندي حلي يلي نادا كاي قوا حلي كاي قوا سرقاشي abun hannu ne wari-wari ne zobba ne ‘yan kunne ne duk sunansu hulliyu in haɗe su gaba ɗaya hulliyu fa'aratu ana ta saddaka bihi to ina nufin in yi sadaka da shi amma fa za'ama ibn mas'udin annahu wa waladahu ahqqu man tasaddaqtu bihi alaihim tace ni ina son yi sadaka amma abdullahi ibn mas'udin bishi ta kina abinda yace za'ama ya raya tana ganin magana kawai ba kan layi take ba zaka tace yasumu yana rayawa yana raye cewa da shi wa waladahu da ƴaƴana kenan a haƙƙu man tasaddaqtu bihi alayhi mu muka fi cancanta wa inda za ta ba sadaka eh Abdullahi Mas'ud yace shi ya fi cancanta ta ba sadaka inda za ta ba sadaka ƴaƴanta suka fi cancanta ta ba sadaka tunda mabukata ne fa qala an-nabi sai ta zo fatawa wannan to me matsayin wannan magana ta Abdullahi ibn Mas'ud yace shi ya fi cancanta shi da ƴaƴansa suka fi cancanta ta ba sadaka fa qala an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sadaqa ibn mas'ud ibn mas'ud yayi gaskiya zawjuki wa waladuki ahqqu man tasaddaqti bihi alaihim mijinki da ƴaƴanki ahqqu man tasaddaqti bihi alaihim su suka fi cancanta waɗanda zaki wa sadaka waɗanda suka fi cancanta waɗanda zaki wa sadaka wannan shine watan abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama bayani akan wannan akan abin da ya shafi hulliyu kawa hulliyu kawa menene hukuncin ta a zakka in an dauka zakka ce in an dauka sadaka ce ba iskali amma in dauka zakka ce saboda mi saboda babin ya ce watan babu zakati alal aqaribi babu zakati alal aqaribi babin zakka akan aqaribin makusanta to kaga wasu wancan sabani wanda muka wuto jiya cewa wasu sun dauka zakkar ce ta farilla wasu sun dauka a ba zakkar farilla bace sadaka ce to anan ga ta ita hulliyu kayan kawarta ta dauka ta baya tace tana son ta yi sadaka da su don haka anan sai wasu malamai suka ce wannan cewa watan zaujuki wa waladuki a haƙƙu man tasaddaqati bihi alaihim ishara ce zuwa ga watan sadaka ce ta dauri ba sadaka ce ta farilla ba sannan kuma kulliyu kayan kawa ba su da zakka amma shi ma ba mujmawan alaihi ba ba mutabakun alaihi ba dukkan malamai sun haɗu kan shi ba akwai sabani akwai sabani abu hanifa da isbanu sauri suka ce zakka na waje ba a cikin kayan kawa in mace ta mallaki kayan kawa da suka kai nisabi za ta fita musu da zakka in mace ta mallaki kayan kawa da suka isa nisabi za ta fita musu da zakka wannan kuma sun ruwaice shi ne ta kan sayyidina Umar bin Khattabi da Abdullah ibn Mas'ud da Abdullah ibn Umar da Abdullah ibn Abbas kuma Sa'id ibn Musayyibi ya tafi akan shi da Sa'id ibn Jubair da Ta'u ibn Abi Rabah da Muhammad ibn Sirin da Jabir ibn Zaid da Mujahid da Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri da sauransu dai sun tafi akan cewa watan akwai zakka amma irin su Imam Shafi'i da Imam Malik da imam ahmad ibn hanbal su kuma sun tafi da wasu daga zahiriya sun tafi akan cewa wannan sadaka ce ba zakka ba ce don haka ma'ana sun tafi akan babu zakka ta wajabci a cikin kulliyu kayan kawa babu zakka duk yadda mace za ta mallaki dinari ko nawa ne inda ya kawace sarƙoƙi za ta yi abin hannuwa za ta yi wari-wari ke nan zobba abin ‘yan kunne da sauransu komi ƙimarsu ba su da zakka abinda wasu daga malamai suka tafi irin su ayyuma su malik da sauransu kuma wannan shi ne abinda suka ruwaita ta kan watan abdullahi bin umar din har wa yau da jabir bin abdullah da umar bin aisha da qasim bin muhammad da limamu sha'abi da imamu shafi'i da sauransu dai su kuma sun tafi akan cewa kulli kayan kawa ba su da din ba su da zakka ko mi yau har sutura ko miyan ta inda ya ta mace ce kayan kawa ce eh amma wanda ba a yadda mashi da ya riki ya riki kawan ba to shine ake namiji kenan kaga namiji ba halatta mishi ya sa dinari ba ba halitta mishi sa dinari ba to tunda ba halitta mishi sa dinari ba shi kan iya mallake shi sai ya bari tan mashi da watan zakka sai ya tan mashi da zakka haka ma ko da hulliyu din ne tunda shi ba a dan mashi ya sa hulliyu ba kamar namiji ne sai ya sarka da yan kunne da komi irin kawata mata amma aji wataƙila zai ba iyalin shi in sun tashi zuwa wani buki ko kuma zai za a yi wata hidima ya ba su su sa ko kuma zai arar ko kuma da sauransu dai inda ya mallaka tun da bai halatta ya sa ba to zai fitar masa da zakka akwai abin da wasu malamai suka ce kenan na'am to shi ya fi aula aro yake bayawa aka ce sai ya fitar da zakka bayan wa yake bisa kyautatawa sai ya fitar da zakka to wanda ke bayawa haya shi da aula da yi zakka na'am kasance wasu a bisa cewa kawa ne hulliyu ne in dai ba wanda aka halitta mishi mallaka bane kamar macen ya sa bane to zai fitar da zakka a gane bambancin halattawan mallaka daban halattawan sawa daban mace an halatta mata mallaka kuma ta sa amma namiji an halatta mishi ya mallaka amma ba ya sa ba bambanci kenan don haka a wajen malikawa ko nawa mace za ta mallaka kuma ko nawa za ta sa bai da zakka in dai hulliyu ne
suna canza dinaruran na'am sai su rika ajiye kuɗin su Mm.
kan suna kogon kwalliya da kayan amma kuma kayan kwalliya eh to in dai ba na kwalliya bane an aje shi kiniya ne kamar kadara ba kawa ake da shi ba an aje shi a matsayin kiniya ne ba kawa ake da shi ba wannan kuma hukunci shi daban eh hukunci shi daban ne sai a mishi zakka hukunci shi daban ne amma dai wanda aka riƙa kawa da mace malamin cewa suka yi da za ta yi di ta ta sa riga da zani da mayafi da komi duk na dinari to bai da zakka Eh, bai da zakka ko kiniyan ma za ka ga akwai wanda suke da magana biyu a ciki ittikhazin shi a matsayin kiniya din to akwai magana biyu a cikin shi
akwai soji da zo da azurfa na'am zo da azurfa ga dare zoben azurfa a shi wanda ai kaga bai kai nisabi ba kuma ko nawa za zai mallaka bai kai nisabi ba bancin kuma haka shi yana daga cikin abin da aka halatta mishi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata yana sawa ya sa a hagu ya sa a dama annabi sallallahu alaihi wasallam atakhattum bizahab yana daga sunnan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to saboda haka shi bai da yana cikin abin da aka halatta a yi kuma ya lura zobe bai kai nisabi ba tunda mai ata dirhami dirhami 200 shi ne zai isa nisabin zakka to zobe ko bai bai kai haka nan ba ko kaɗan amma da zai mallaki azurfat ko kuma zobban ba don ya sa ba misali ya aje su ne ko ya sayar ko kuma wani abu ko ya yi kyauta to in sun kai wannan kwatankwacin suna da yawa har sun kai wannan kwatankwacin mai asar dirhamin zai musu zakka amma dai wanda zai sa to bai da zakka cikin shi ko kaɗan to babun laisa alal muslimi fi farasihi sadaqa wannan babu yana magana akan babu zakka ga musulmi fi farasihi cikin dawakin shi in mutum na da doki dubu to bai da zakka amma raƙumi biyan na da zakka kaji bambanci doki dubu bai da zakka amma raƙumi biyar na da zakka Mhm.
حدثنا آدم Mm.
حدثنا شعبة Mm.
حدثنا عبد الله بن دينار قال Mm.
سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك Mm.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرضه ولا غلامه صدقة a nan ya ce farasu doki yana ɗaukar doki ɗin mace ne godiya kenan ko kuma namiji ne doki kenan duk dai farasu ne kamar sunan jinsin nashi kenan jam'in shi ya ce hailu dawaki kuma akan yi jam'in lafazi a ce huyul shi ma dawaki حدثنا آدم قال حدثنا شوبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة وأن الحديث آدم بن أبي إياس يا ذا تدم قال يجي حدثنا شوبة يجي شوبة بن الحجاج يا ذا تدم قال يجي حدثنا عبد الله بن دينار يجي عبد الله بن دينار يا ذا تدم قال يجي سمعت سليمان بن يسار يجي ياجي سليمان بن يسار عن عراك بن مالك ياجي لك عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يا كربو لك أبو هريرة إذا لا تبت قريش قال يجي قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي باب زكاة ga musulmi fi farasihi cikin dawakin shi diya da zai mallaki dawaki ko miyawansu babu zakka a cikinsu wa gulamihi haka nama bayansa gulam ana itilafi shi akan manuna da yawa ma'ana gulamu ma'ana bawan shi gulamu khadimi yakan zo khadimi gulamu yakan zo kuma ajiri wanda aka ɗauka aiki misali Ehe, haka kuma gulamu ƙaramin yaro haka to amma nan abin da ake nufi bawa ake nufi diyar zai mallaki bayi in yana da bawa dubu baiwa dubu babu zakka ga su kuma abin kuɗi ne ana ganin abin kuɗi ne ɗaya in an ɗaga shi sai ka ji miliyoya ɗaya an ɗaga shi miliyoya amma in an mallake shi ko nawa ne babu zakka a ciki wala gulamihi sadaka babu zakka a cikin dawakinsa babu zakka a cikin watan bayinsa wannan shine abin da yake mutamadi abin da aka dogara kan shi duk da akwai wasu riwayoyi waɗanda sun taho haka wasu sun da dogara da su amma maganganu ne waɗanda an fi su ƙarfi abin da yake magana mai ƙarfi babu zakka cikin dawaki babu zakka cikin bayi in kaga an tilasta mu mutum to ya guje ne ya guje ne da yaji an ce ba zakka cikin dawaki saura wata daya raƙuman shi su kai nisabi sai kai su kasuwa sai ya sau dawaki sa'i na zuwa sai ya ga dawaki ya ce haka aka yi ya ce to shari'a ta ce to a hukunta shi ya tilasta shi ya guje wa zakka ne don haka sai ya sau abin da bai da zakka to a tilasta shi a yi kiyasin nawa raƙumman nan suke inda ya musanya su da watan dawakin nan saboda ya guje wa zakani amma don wata maslaha ta rayuwa wannan ba komai
babun laisa alal muslimi fi abdihi sadaqatun
babun laisa alal muslimi fi abdihi sadaqa wannan babi kenan taqdiruhu hadha babun wannan babi kenan laisa alal muslimi fi abdihi sadaqa babu zakka wajibcin zakka ga musulmi fi abdihi cikin bayansa kaga wancin gulami ke din shine malansa to amma sai ka ce wannan ba takrari bane ba takrari bane domin can ai a cikin waccan ko da a tarjama bai fadi ba amma a hadisul babi ne akwai gulami a hadisu da akwai gulami don haka annabi sallallahu ya ce laysa 'alal muslimi fi farasihi wa gulamihi sadaqa to kuma shine nan shine nan cewa babu laysa 'alal muslimi fi abdihi sadaqa to wannan malamai suka ce ba takrari bane wasu suka ce a'a ko takrari ne shi Imam Bukhari na da hikimar yin haka hikimar sa ta yin haka yana da yalwar riwaya ɗaya kenan daga ciki akwai yalwar riwaya hadisul babu dai guda ne amma dai ya rawace shi ta hanyoyi daban-daban to kuma hadisin nan na magana akan abu biyu akan da zakkar dawaki da kuma zakkar bayi kaga magana biyu ce to tunda yana da hadisin nan ta hanyoyi to bari ya kakkasa sai ya fada da tarjamomi sai tarjamomi su kare yawa amma in an lura ai tarjama guda za ta isa don da an ce babun laisa alal muslimi fi farasihi wa gulamihi sadaqa don haka yazo a hadisin haka yazo a hadisin amma saboda yalwar riwaya ya karbi wancan da ya gabata takan adamu ibn abi iyas ko takan adamu ibn abi iyas ya ce haddathana adamu qala haddathana shuba amma kuma wannan ya karbe shi takan musaddad ibn musarhad musaddad ibn musarhad amma in ka lura ai yana tukewa kan Abu Hurairah da waccan riwaya ta Adamu ga Abi Iyasin tana tukewa da Abu Hurairah ne wannan ta musaddad wanda zamu karanta yanzu tana tukewa da Abu Hurairah ne kuma hadisin shi dai ne amma Imam al-Bukhari na da shi ta hanyoyi biyu masalan hanyoyin masu fi biyu amma dai yanzu inda muka kai gare su to حدثنا باب الصدقة على اليتامى حدثنا مسدد بأي شبه قال حدثنا يحيى بن سعيد ترجمة كده أحكام حدثنا مسدد قال حدثنا ابن سعيد عن حش- عن خطيم بن عراك قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حا
حدثنا سليمان بن حرب وحدثنا أخوي وفو إذا هو باو وحدثنا سليمان بن حرب حدثنا وحيد بن خالد مهم.
حدثنا أبو شيب بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم خثيم بالفاء هو المسلم عن خثيم شين خثيم بن إراك قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حا وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا خثيم بن عراك بن مالك عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه wannan hadisi musaddad ibn musarhad kaji hanya ta biyu kenan da imam bukhari ke da shi ta hadisin nan kaga waccan hanya tawa ta adam ibn abi iyas to ga ta biyu ta musaddad ibn musarhad shi kuma musaddad yace qala haddathana yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id al-qattan ya zantar da mu an husayb ibn iraqi ya ji daga husayb ibn iraqi qala yace haddathani abi نام خشيم بن عراك Hushairu ya ce, shi ne ai bisa'i yake, ba bi shi ne ba, Husaimu yake. Mhm. Ai shi ne can ce bisa'i al-mutallaka mai ɗiga ga uku. Don kawo wani ya ɗauka Hushaimu ne, ba Hushaimu ba ne. Mhm. Husaimu bin Irakin. وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا خثيم بن عراك بن مالك عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقه في عبده ولا في فرسه wannan hayyi zuwa kan Abu Hurairah radiyallahu anhu da ya kawo nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam makon ya ci ko hadisin wancan hadis ne da gabata wanda ce haddasana adam adam ibn abi yasir cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa al muslimi sadaqatun fi abdihi wala fi farasihi to shine to sai ya ce to daidai nan kafi maimako ya kawo lafazin hadisin sai ya tsaya nan ya ce to riki wannan isnadin in kara maka wani isnadi wanda duk mutanen guda ne. ma'ana wata hanya ta hadisin don haka ya ce ha حول السند تحويل السند وحدثنا سليمان بن حرب هيا تنو كينان هيا تو ادم بن ابي ياسين مصدد بن مصرخه سليمان بن حرب وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا حثيم بن عراك يجي حثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هذا إذا أكد إيبا za a ga dukkan shi yana tukewa ne da abu huraira kuma riwayar dai shine lafazin shine laysa alal muslimi sadaqatun zakka bata wajaba ba ga musulmi fi abdihi wala fi farasi a bawansa ko kuma a dawakinsa a bawansa ko a dawakinsa ma'ana babu zakka ga bayi duk yadda mutum zai mallaki bayi ba su da zakka biye da mutum zai mallaki dawaki ba su da zakka ba su da zakka amma ga wanda ke kasuwancin bayi yana kasuwancin dawaki a to yanzu kasuwancin shi irin kasuwancin kowane kasuwanci ne in shekara ta zai hitar da zakka amma ba irin zakkar dabbobi ba a ci- a hitar cikin su a in yana kasuwanci da su ya sau ya sayar ya sau ya sayar ita ce sana'a shi ya sau ya sayar ya sau ya sayar shi ne sana'arsu to duk ya kai suka cika shekara jari ya cika shekara ko shekara ta zagayo jarin za a fitar da zakka ta jarin kasuwancin dawaki ba ta dawaki ba ta jarin kasuwancin bayi ba ta bayi ba wannan shi kadai ne sannan kuma muna ta jina alal muslimi laysa alal muslimi kaga mafhumi ya nuna wanda ba musulmi bai da zakka musulmi ne aka dora ma fitar da zakka
babu sadaqati ala al-yatama
babu sadaqati alal yatama wannan babi na yana magana akan ba da zakka ko sadaka ga marayu babu ba da zakka ko sadaka ga marayu marayu suna daga cikin waɗanda za a ba zakka suna daga cikin waɗanda ake ba sadaka domin siffofin nan guda takwas inda masu sadaqatu ta haɗo duk da su walitama wal masakin Eh, to wannan aka ce me yasa ya waro shi domin ai ba su kaɗai ba ne siffofin da ake ba zakka a amma dai su suna da wani abu ɗaya ko ba sadaka ba ce in ka kyautata ma maraya kana da lada in ka sa ka faranta ran maraya to kana da lada to balle kuma ita wannan sadaka ko ba maraya ba kuma aka ba kuma za a samu lada da haka shi yana da kamar hawa biyu yana da hawa biyu da haka aka ce shine hikimar waro shi ko zakacce ta farilla ko kuma sadaka ce ta tadawi to
حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يبدأ عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل يا رسول الله أو ياتي الخير بشر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك فرأينا أنه ينزل عليه قال فمسح عنه رهضاء فقال أين السائل وكأنه حمده فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا أن yu ya yaqtul ko yuqtul mhm yaqtul وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الحضراء أكلت حتى إذا امتدت حاضرتاها استقبلت hasira حاضرتاها استقبلت عين الشمس فتل- فتلقت وبالت saladat فتلقت fa فخلقت وبالت ورتعت وإن هذا المال حضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما عدا منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويقول شهيدا عليه يوم القيامة
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام أن يحيى أن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يحدث أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر فسكت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يكلمك فرأينا أنه ينزل عليه قال فمسح عنه الرحضاء الرحضاء والروح يا دوري شيء الرحضاء فقال أين السائل وكأنه حمده فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل خ- حبطا مكاسبة حبط. يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الحضراء أكلت حتى إذا امتدت حاصرتاها استقبلت أين الشمس فخلقت وبالت ورتعت وإن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة نعم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين